نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه ثم راقبوا الله يا عباد الله في السر والعلن فإن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء عباد الله إن دين الإسلام والإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ليس الإسلام بالتسمي ولا بالانتساب ولا بالهوية وإنما الإسلام هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو, وهو دين جميع الأنبياء إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فكل الأنبياء يا عباد الله وأتباعهم على الإسلام وإن اختلفت شرائعهم فإنهم كلهم على الإسلام لله عز وجل إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فصار الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهذا هو دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه فعرفوا حقيقته يا عباد الله تمسكوا بأحكامه يا عباد الله واعملوا بشريعته يا عباد الله فإنه هو الذي جمع بين العرب والعجم تحت لوائه فصاروا إخوة متحابين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ومن مات على غير الإسلام فهو من الخاسرين الهالكين دون النظر إلى نسبته أو إلى مكانته أو إلى قبيلته أو إلى بلده فالنظر إنما هو إلى التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس الكرم بالإنسانية ولا بالنسبة ولا بالقبيلة وإنما هو بتقوى الله سبحانه وتعالى فالإنسان لا يدري متى يفاجئه الموت فإذا مات فإذا كان فرض في الإسلام ونزل به الموت صار من أهل النار وإذا كان متمسكا بالإسلام متمسكا بالتوحيد وآتاه الموت وهو متمسك به صار من أهل الجنة جعل الله تبارك وتعالى من أهل الجنة ولهذا يا عباد الله يمتحن الميت إلى إذا وضع في قبره فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسان فيجلسانه فيقولان له من ربك من ربك وما دينك وما نبيك وما نبيك فالمسلم يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وأما المنافق يا عباد الله والمرتاب يتلجلج ويتربك ويقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقولان له لا دريت ولا تليت فيضرب بمزية بمزية من حديد فيسيح سيحة فيسيح بها سيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين أي الجن والإنس فلا نجاة إلا بالإسلام يا عباد الله في هذه الدنيا وفي الآخرة لكن يجب أن نعرف ما هو الإسلام فالإسلام يا عباد الله هو الاستسلام لله بالتوحيد فالمشرك والكافر ليس بمسلم وإن ادعى أنه مسلم مثل ما عليه عباد القبور والذين يقولون لا إله إلا الله نحن مسلمون ثم يقولون يا فلان أجثنا يا فلان ولي أمرنا يا فلان يا فلان يدعون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فيسمون الشركة وصلة وطلبا للشفاعة وهو الشرك وإن غير اسمه فهو الشرك لا يتغير فاتقوا الله يا عباد الله تمسكوا بهذا الدين دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فالإسلام يا عباد الله هو الذي ألف الله تبارك وتعالى به بين القلوب العرب بين قلوب العرب والعجم وبين الأبيض والأسود وألف به بين الصحابة فجعلهم إخوة متحابين في الإسلام وهذا دين الله يا عباد الله هو الذي جعلنا إخوة متحابين يقول ربنا يقول ربنا هو الذي أيدك بنصره أي الله سبحانه وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم عباد الله يا عبد الله إذا نظرت فينا الآن حاضرين لحضور الجمعة تجد تختلف حالاتنا لكن الإسلام جمعنا ها نحن في صفوف بين يدا خالقنا خالقنا والذي نرجو أن يغفر لنا ذنوبنا ويدخلنا الجنة فاتقوا الله يا عباد الله تمسكوا بدينكم يا عباد الله حتى تموتون عليه وتبعثون عليه تدخلون به الجنة لا تفرطوا في دينكم فإن الفتن الآن شديدة وصوارف عن الإسلام متعددة دعاة الضلال من كل ناحية يريدون أن يخرجوا المسلمين من من إسلامهم فعليكم بالحذر يا عباد الله احذروا من هذه الوسائل التواصل الاجتماعية ومن أهلها وما يغث فيها وحافظوا أولادكم احفظوا أبناؤكم وبناتكم وأزواجكم وأزواجكم ونسائكم من هذه الفتن ما استطعتم حذروهم منها وبينوا لهم ما فيها من الأضرار وكونوا على حذر يا عباد الله فإن السوارف والفتنة كثيرة كما قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل نسأل الله العفو والعافية نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافة الدائمة نسأله أن ينصر دينه ويعلى كلمته وأن يحفظ أولياءه وأن يدمر أعداءه وأن يدمر المشركين والشرك إنه على ذلك قدير عباد الله اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم واعلموا يا عباد الله أن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يا عباد الله وعليكم يا عباد الله وعليكم بالجماعة بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شز ومن شز شز في النار ثم اعلموا يا عباد الله إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر فبدأ بنفسه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka aiko shi da addini ka aiko shi da manzanci ya Allah ka yi tsira da aminci gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa dukkaninsu ba tare da ware kowane ɗaya daga ciki ba ya ku ƴan uwa ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala duk wanda ya ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala Allah zai nusar da shi tafarki madaidaici a duniya da kuma a lahira ku lura da Allahu tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a ɓoye Allahu tabaraka wa ta'ala babu abin da yake ɓoyuwa gare shi subhanahu wa ta'ala ya ku ƴan uwa ku sani cewa riko da musulunci wannan dole ne akan duk wanda ya amsa cewa shi musulmi ne addinin musulunci shine mafita shi musulunci shine miƙauya ga Allahu tabaraka wa ta'ala da ciruwa mutum ya mai da addinin musulunci shine jagoransa duk inda musulunci ya ce a yi to can za a yi ba kai inda kai kake so a yi ba musulunci ya ko yan uwa shine miƙa wuya ta hanyar biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma barrantuwa daga shirka da kuma abota shirka ya zamto baran-baran ba kai ba shirka ba kai ba wanda suke wato anashin shirka addinin musulunci ya ko yan uwa ba wai kawai suna bane mutum ya ce ni musulmi bane ba tare da ainihin yana kiyaye musuluncinsa ko ya damu da ya fada cikin shirka ko kuma bai fada ba musulunci wato shine ainihin kadaita Allahu tabaraka wa ta'ala musulunci ba shine ainihin dangantakar mutum ba wani dan wani ne ko zuriyar su wani ne wannan musulunci ba ruwansa da wannan ba kuma damuwar musulunci kai din wane ne ba musulunci shine abinda manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama yazo da shi musulunci kuma shine addinin annabawan Allah gabaki daya Allah tabaaraka wa ta'ala ke cewa lalle addini a gurin Allah tabaaraka wa ta'ala fa shine addinin musulunci a wata aya Allah tabaaraka wa ta'ala yace duk wanda ya bibici wannan wannan addinin musulunci a matsayin addini to lalle Allah tabaaraka wa ta'ala ba zai karbi ba zai karba masa ba a matsayin yayi addini ba gobe alkiyama zai tsinci kansa daga cikin waɗanda suka yi hasara dukkanin annabawan Allah subhanahu wataala da dukkanin mabiyansu dukkaninsu suna kan addinin musulunci ne ko da kuwa shari'arsu ta sha bamban hukunce-hukunce a cikin addinin wato musuluncin annabi wane da wane an samu bambanci to amma dukkaninsu wato musulmai ne dukkaninsu akan addinin musulunci suke har mazo muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da manzancinsa sai ya zamto musulunci ya zamto shine abinda manzo muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi allahu tabaraka wa ta'ala ba zai karɓi wani addinin musulunci a matsayin addini ba allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ku mutane lalle mun halice ku maza da mata muka sanya ku ƙabilu daban-daban muka sanya ku mazauna garuruwa daban-daban wasu a birane wasu a ƙauyuka wasu a loko haka dai Allahu tabaraka wata'ala ya rarraba mutane kowa ya kaddara masa inda zai zauna ya rayu sai Allahu tabaraka wata'ala ke cewa to dukkanin wannan ba shine abin lura ba cewa kai namiji ne ko ke mace ce ko kai dan binni ne ko kai dan kauye ne ko kai dogo ne ko kai gajere ne ko kai baki ne ko kai fari ne duka Allah tabaraka wa ta'ala wannan ba shine abin da yake bukata ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wanda yafi matsayi yafi karamci a gurin Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yafi tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa lalle Allah masani ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai gaya muku duk abin da kuka aiwatar a wannan rayuwa ta duniya duk wanda ya mutu ba akan addinin musulunci ba lalle wannan ya mutu a cikin hasara ya halaka Allahu tabaraka wa ta'ala ka kare mu wanda kuwa ya ainihin rayu akan addinin musulunci har rayuwa a mutuwa ta zo ta ɗauke shi akan addinin musulunci to wannan shine abin lura kuma shine wanda ya rabauta da gidan aljanna ta Allahu tabaraka wa ta'ala ya Allahu tabaraka wa ta'ala ka rayar da mu a cikin musulunci ka kuma karɓi rayuwar mu a cikin addinin musulunci ya ko yan uwa ba lurawa abin lura ba shine garin mutum ba cewa kana gari kaza wannan dukkanin ba shi bane abinda Allah tabaaraka wa ta'ala yace wanda yafi tsoron sa kawai wannan shine ba wai kabila ba wannan dan kabila kaza bane mu kabilar mu kaza mu muka fi kaza Allah tabaaraka wa ta'ala dukkanin wannan ba shine damuwar ba damuwar shine kai wane ne menene matsayin Allah tabaaraka wa ta'ala a cikin itikadinka ya ko yan uwa ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala lalle mutuwa fa dan adam wato bai san yaushe ne za ta zo masa ba akwai yiwuwar mutuwa ta zo wa dan adam wato karanga dau lokaci guda kawai ta zo idan har ya zamto wato bawa yayi sakaci wajen riko da addinin musulunci har wato mutuwa ta zo dauke shi bai damu da addinin musulunci ba bai damu yayi shirka ko bai yi ba bai damu da kiyaye shari'a wato dokokin shari'ar musulunci ba lalle ko shakka babu wannan zai tsinci kansa daga cikin yan wuta Allahu tabaaraka wataala ka kare mu amma duk wanda kuwa yayi riko da addinin musulunci ya tsaya akan tauhidi ya tsaya akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama har mutuwa ta zo ta dauke shi lalle wannan zai kasance daga cikin yan aljanna ya ko yan uwa musulmai shi ya sama ya zo cikin hadisi cewa ana jarrabar dan adam idan ya mutu ya zo cikin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idan mutum ya mutu za a dawo masa da ransa wato in an sa shi cikin kabari sai a dawo masa da ransa jikin wato gangar jikinsa sai ya ji cewar ya dawo sai kuma mala'iku guda biyu su zo masa sai su kama shi sai su zaunar da shi a cikin kabari din tare da cewa ga kabari yanda yake wato ainihin a takure din nan amma haka za su zaunar da shi mamaci wato a cikin kabarinsa a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa sai mala'iku biyu wannan mala'ikun da suka zauna da shi sai su tambaye shi cewa wane ne ubangijinka wane ne annabinka menene kuma addininka musulmi na kwarai wanda ya rayu akan tauhidi da kyakkyawar aqida sai ya ce ubangiji na shine Allah addini na shine musulunci annabi na kuma shine manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama matakar mutum yayi shirka da Allah tabaaraka wataala to bai isa ya amsa cewa rabbi Allah ba zai iya fadar wannan ba matakar mutum ya rayu akan bidiyo'i saboda su suke faranta masa a zuciyarsa ba zai iya cewa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba matakar mutum ya rayu ba akan tsagwaron addinin musulunci ba saboda waɗansu al'amura yana ganin suna wahalshe shi zuwa sallar asuba tana ba shi wahala ya yi sallah cikin jam'i yana ganin aiki ne yana cikin jin daɗin bacci ya yi kaza ya yi kaza yana wato yana ganin cewar kar ya hana ‘ya'yansa mata ko matansa na aure yin kaza kamar za a samu takuri ciki ya yi sakaci gwajen wannan ma'ana bai yi riko da karantar addinin musulunci ba to ba zai iya amsa cewar ya ce addini na shine musulunci ba a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa amma wanda yake munafiki ko kuma wanda yake kafiri idan suka tambaye shi sai ya ce ha hala adri sai ya ce a'a ban sani ba sai kawai yayi hargowa yayi ihu kawai yayi ta surutai da bakinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa waɗannan mala'iku sai su dauki wata guduma ta karfe sai su dake shi da wannan wato guduma sai ya zamto duk abin da yake kusa da kabarin sa duk abin da yake kewayen sa yana jin karar wato wannan mamaci a cikin kabarin sa ana masa azaba yana ihu amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace banda dai mutun da aljani su kan ba za su iya ji ba ko da zaka zo ka zauna wato a gefen kabari dan ka gane cewar me yake faruwa a ciki baka isa ka san komai ba ko da kuma zaka tono shi ana azamtar da shi ba zaka iya gane komai ba ya ko yan uwa ya wajaba akan mu san cewa menene musulunci musulunci shine wato ainihin dai miƙa wuya da ainihin tauhidi ga Allah tabaaraka wataala mushriki da kafiri waɗannan dukkaninsu ba musulmai bane ko da kuwa mutum yana da awar cewa shi musulmi ne ko da kuma mutum yana faɗin la'ilaha illallah amma kuma yana bautar ƙabari yana roƙon ƙabari lallai ko shaka babu wannan abin da yi sunansa ya shirka da Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan abin da ake faɗa cewa mutane suna bautatawa wato anashin kaburbura wallahi da gaske akwai wanda da gaske suna bauta kabari din idan har zaka zo ka ce wane a bani sa'a wajen kasuwa ko ina neman haihuwa ka bani haihuwa ko ka ƙara bin lafiya ko ka za to sunan wannan abin da kai fa kayi ibada saboda ba a roƙon kowa sai Allah tabaraka wata'ala wallahi akwai wanda lokacin muna makaranta akwai wanda yake cewa shi da gaske abin da ake faɗa din nan shi yayi wajen shekara nawa yana roƙon wani daga cikin manya-manyan malamai da suka mutu a nan ƙasar yace wallahi kafin ya zo wato mun yi NCE tare da shi yake cewa kafin ya zo kwalejin nan lokacin da yana SSE ya ce kullum zai jarabawa sai ya je wata kubba an buɗe masa ya cire uniform ɗinsa ya kwanta ma ya rungumi kabarin ya nemi sa'a wajen jarabawa ya ce ji yake idan bai je ya kwanta akan kabarin da ya roƙe shi ba ji yake ba zai ci ba da bakinsa kuma yake faɗa ya ko yan uwa lalle wannan shine mafi girman hasara mutum ya zamto da ya yi imani kuma ya zo ya aiwatar da wani aiki da zai zamto kuma aikinsa gaba ɗaya ya rushe idan ka yi shekara ashirin kana sallah cikakkiya kana azumi cikakke na ramadan yana iya yiwa ka yi shekara ashirin kana azumi ka yi shekara ashirin kana sallah amma rana ɗaya daga zarar ka yi shirka to dukkanin wannan aikin ya riga ya wargaje inda kuma za ka mutu za ka shiga gidan wuta ne kuma za ka dawwama a ciki allahu tabaraka wata ala ka kare mu wanda suke masu bautar kaburbura ko da suna faɗin la'ilaha illallah tare da wato wannan kalma tana furutuwa a bakinsu amma lalle ko shakka babu su ba musulmai ba ne ba za ka je irinsu waɗansu suna cewa ya fulan a gitna wane ka tsamar da mu wane ka zamto mana gauf wane ka tseratar da mu ka tsamar da mu daga ainihin wato damuwa ya wane ka jibinci al'amuranmu ya wane ya wane suna kiran wani allahu tabaraka wata'ala allahu tabaraka wata'ala ke cewa wa ya abudu na min dunillahi ma ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum suna kiran wani Allah suna bautata wani Allah wanda bai isa ya kaddara musu cutarwa ba bai kuma isa ya kaddara musu amfani ba suna cewa waɗannan din fa su masu cetonmu ne a gurin Allah tabaraka wa ta'ala sai kaje suna kiran wato shirka da sunan wato ainihin tawassuli ne ko kuma neman ainihin ceto ne lalle shirka ya ku bayin Allah ko yaya aka canza mata suna sunanta dai wato ainihin shirka ko da mutum ya ce shi tawassuli ne ko da ya ce neman albarka ne ko da ya ce neman ceto ne to sunan dai wannan abin da ya yi sunansa shirka ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah ku yi riko da addinin musulunci addinin musulunci shine gaskiya addinin musulunci ya game komai addinin musulunci ya ko yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi addinin musulunci shine wanda ya hade tsakankanin larabawa da waɗanda suke ba larabawa ba suka zamto al'umma ɗaya suka zamto kuma masu ƙaunar juna ba bambanci tsakankanin fari da baki addinin musulunci shi ya zo ya hada tsakankanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala yace huwa allazi ayyadaka bi nasrihi Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya karfafe ka da ainihin taimakon sa wabil mu'minin kuma ya taimake ka da ainihin wato mu'minai suka zo suna taimaka maka wajen gudanar da wannan addini wa allafa baina qulubihim Allah tabaaraka wa ta'ala ce kuma shine ya hada tsakankanin zakatan su sahabbai din law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim koda kuma zaka kashe duk abin da yake kan ƙasa na dukiya baka isa ka hada zukatan mutane ba gabaki daya walakin Allah allafa bainahum sai dai Allah tabaaraka wa ta'ala shine ya hada tsakankanin zakatan mu'minai ya hada tsakankanin zukatan musulmai ya ku yan uwa ku duba ku ga yanzu gashi mun zo mun halarci sallar juma'a gashi dan mutane sahu sahu suna zaune tare da cewa hali ya sha bamban ma'ana hali na matsayi wane Allahu tabaraka wa ta'ala ya daga matsayinsa fiye da wane wane kuma shekarunsa sun ƙara na wane wane ya kai ya haifi wane wane ma ya yi jika da wane amma kuma mutane sun zo sun haɗu wato mun zo mun haɗu a nan a matsayinmu na bayan Allahu tabaraka wa ta'ala musulmai muna neman gafararsa muna kuma roƙonsa muna fata ya sanya mu gidan aljanna ya ku ƴan uwa wannan fa shine addinin musulunci addini da yake haɗa tsakankanin mutane yake haɗa tsakankanin zakatan bayinsa babu wani abu da yake haɗa wato mutane gabaki ɗaya wanda ya wuce ainihin tauhidi wanda ya wuce ainihin addinin musulunci domin addinin musulunci ne kawai zaka samu musulmai idan suka zo wajen ibada din duka kowa iri abu da yake ya ku yan uwa ku ji tsoron Allah tabaaraka wataala ku yi riko da addinin musulunci kar ku yadda mutuwa har ta zo ta dauke ku kuna sakaci da ainihin addini ku yi fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya rayar da ku akan addinin musulunci ya karɓi rayuwarku akan addinin musulunci ya kuma tayar da ku a cikin zugar musulmai ya Allah tabaraka wa ta'ala ka tayar da mu cikin zugar mu zo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ku ƴan uwa ku lura ko shakka babu akwai masu kira akan wato ainihin bata yayi yawa musamman a wannan zamani da muke rayuwa wanda kawai manufarsu shine su fitar da mutane daga cikin wato ainihin addinin musuluncinsu lalle ku lura da ainihin kafafen yada bayanai na zamani dinnan ku kiyaye kawunanku ku kiyaye iyalanku ku kiyaye ƴaƴayenku maza da mata da matayenku da ƴan uwanku ku faɗakar da su cewa akwai hatsari ku bayyana musu abin da yake bayyanuwa domin yanzu lokaci ne na anashin wato waɗannan kafafen yada bayanai na zamani din mutum zai iya shirya batansa gaba ɗaya kuma a ainihin wato saki abin wanda kuma shi bai san ya ake ciki ba bai fahimci addini da kyau ba sai ga wannan abin ai gaskiya ne ko kuma ya ɗauka cewa ai kowa da ra'ayinsa saboda haka shi ma wannan ra'ayinsa ne to addinin musulunci ba ainihin wato ra'ayi bane ba addinin musulunci gaskiya ce addinin musulunci kuma wato ainihin hujja ce ya ku yan uwa lalle wato akwai nashin ainihin fitintunu da yawa musamman a waɗannan kwanaki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa badiru bil amali fitnan ka qidi al-layl ku yi gaggawa wajen yin ayyuka na alkhairi akwai fitintunu fa kamar wato ainihin dare ne mana idan dare yayi duk wanda yake rayuwa a cikin doron duniya to ba dama ya ce daren nan shi ba zai bata kansa ba lalle haka fitintunu suke inji annabi sallallahu alaihi wasallama za su zo za su bata kan kowa sai dai kawai wani yana da hasken da zai haska Allah tabaraka wa ta'ala ya masa tawfiki ya fahimtar da shi gaskiya yana da fitila da zai haska ya ga gabansa amma wani ba shi da fitila idan duhun ya zo kawai zai afka ciki ne ya ko yan uwa ku kiyaye kar ku fada cikin irin wannan wato ainihin bata din annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan fitinar ta zo mutum zai iya wayar gari yana mai imani amma kafin yini kuma ya riga ya kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala zaka iya samun mutum kuma ya wuni yana mumini kafin gari ya waye kuwa ya wayi gari ya zam wato ya zamto wato ainihin kafiri Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka mana afuwa ka ƙara mana lafiya ya ubangiji muna roƙonka ka taimaki addininka addinin musulunci ka taimaki ƴan uwa musulmai wanda suke ƙoƙarin ɗaukaka addinin musulunci ya ubangiji ka taimake su ya ubangiji ka karya shirka da kafirci ya ubangiji ka ragargaza mushrikai duk inda suke ya ubangiji ka kawo zaman lafiya a garuruwan musulmai inda ake tashin hankali musamman ƙasar Sudan ya ubangiji ka kawo kwanciyar hankali yana daga cikin wato sharri na ainihin mushrikai shine irin wannan al'amarin da suke faruwa musamman a ƙasar Sudan ana ta yaƙi ana ganin abu ya fara lafawa amma satin nan kuma har ma sun ɗauko wani nau'in aje gari a rika yanka mutane da wuƙa da abu mai kaifi a rika yanka mutane abinda ba a taɓa yi ba ma a baya kenan duk shekara biyu da aka yi ana yakin ana ganin yanzu ya zo ƙarshe amma kuma a satin da waɗannan fitintunin suka fara faruwa alhali kuma a daidai lokacin da shugabannin ɓangarori biyu ɗin an ce suna washington sun je wato daidaito an je yi musu sulhu to kuma nan mabiyansu sai kuma wannan fitina ta barke ana ta yanka mutane wannan shine mafi munin abin da yake faruwa a wannan dan tsakankanin muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala duk waɗanda suke ƙoƙarin kawo al'umma musulma cikas ya ubangiji ka isar mana ya ubangiji ka kare al'amarinsu ya ubangiji ka baiwa ainihin mutanen da suke kan gaskiya ka ba su nasara ka taimake su ya ku ƴan uwa Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce ku da wani al'amari ya fara da kansa yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid warda Allahumma 'anil khulafa'ir rashidin al-a'immatil muhdin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati ajma'in ya rabbal alamin muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka ƙara wa garin nan albarka da zaman lafiya ya ubangiji ka ƙara albarka a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da kuma zaman lafiya ya ubangiji duk abin da muke jin tsoro ba abin da yafi karfin ka ya ubangiji mu bayin ka ne ya ubangiji ka isar mana ya ubangiji ka ji kan iyayen mu ka musu rahama wanda suke raye kuma Allah ka sa su da imani ya ubangiji ka sa mu cika da imani mu kowa da bukatun sa alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ka biya masa wanda suke barar addu'a ya ubangiji ka biya musu bukatun su na alkhairi ya ubangiji marasa lafiya Allah ka ba su lafiya lafiya masu lafiya Allah tabaraka wataala ka kara musu lafiya ya ubangiji muna roƙonka wanda suke tallafawa wajen gudanar da ayyukan wannan masallaci wanda suka taimaka da duk abin da Allah tabaraka wataala ya hore musu komai kankantarsa komai yawansa Allah tabaraka wataala ka jidunta al'amuran su ka saka musu da gidan aljanna ka kuma albarkaci zuriyar su umu ila salatikum